أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رada mu cikin wannan masallaci a irin wannan rana da muke karatu cikin littafin Tariqu Salihin littafin da yake karantar da mu yadda ake zamantakewa a tsakanin al'umma da kuma hanya guda wanda za a bi wanda ita ce za ta kai mu zuwa ga tudun mun tsira wanda babban malami sheikh abdullahi bin fode ya rubuta muna fata abin da za mu karanta allah ya yassare mana fahimtar shi sannan kuma ya wadatar da mu yin aiki da abin da muka fahimta inda za mu yi kuskure allah ya gafarta mana shi kuma mawallafi na wannan littafi allah ya gafarta masa allah ya masa rahama allah ya kai wannan lada zuwa wato inda yake yana ɗaya daga cikin sadakatar jariya wanda mutum zai yi wa ilimi wanda ake amfani da shi to kan yadda ake karanta littattafan nan to yana samun lada a kai to malam ya ce wala ya zahimu adin fi mashiyakatin wai za su ni ali akhihi masjidan fala ya takaddar lahu Malam yana mana bayani ne akan mu'amala tsakanin malamai da malamai a wannan waje din. Ce kana malami a tsakanin malamai to layi zahimu ahadin fi mashakatin kada ka nuna kai wane ne a cikin malamai din. Kaga sabanin abin da yake faruwa a yau kowa yana so a ce shi ma ya sani. To kada ka yi wannan muzahama ka ce kai ma ka fito sai ka fito da irin naka salo. na karantarwa salo na kaza ba don komai ba saboda kai ma a iya gane cewa fa kai ma ka isa yanzu kai ma wane ne a cikin malamai to kada ka yi haka ya ce wai za su ne ali akhihi masjidin idan aka yi idan aka gina ma ɗaya daga cikin yan uwansa nan yan uwa a nan ba wai yan uwa na jini yan uwa na malanta za ka ce gashi an gina masa wani masallaci ko an gina masa wani makaranta ko wani abu makamancin wannan to fala ya takaddar lahu kada shi ya ɗauke kafa zuwa ga wajen wannan malami da kada ya ɗauke kafa kada wannan ya sanya shi ne dalilin wargajewan abotansu mun gane ko wayan sharhu lizalika wato ya yalwata kirjinsa ga wannan ya ga kaman duka an yi musu ne kai wa ya samu bi jama'ati ilaihi ya ebi jama'ansa ma su kai ma wannan malami ziyara a inda yake nan sabon wajen da aka yi mishi kada wannan ya kasance dalili kuma na gaba a tsakaninsu. Mun fahimta? ilaihi wala yatlubu tamyiza an akhihi an ikhwanihi shi wannan malami wala yatlubu tamyiza kada ya je nemi abin da zai rarrabe shi wato bi ma'ana abin da zai sa ya fita na daban an ikhwanihi akan yan uwan shi fi majalisin zikiri a majalisi na zikiri a ga wannan eh wannan an san wane ne a a wannan kada a zauna a wannan waje din shine ma yake cewa fi majalisul zikiri wal ilmi da wajen ilimi bi julus ala sajadati yace shi ba zai zauna a wani waje ba ma sai dai akan abin nan da duma saboda shi wane ne a ai dukkanin ku ɗaya kuke mun gane ko shi in ka nemi girma a wajen wani Allah Allah sai ya kaskantar da kai amma in ka nemi girma daga wajen Allah Allah shi zai ɗaukaka ka a ce ga wani shimfiɗa wannan wajen zaman wane ne a kada a kada a yi wannan na dunahum wanda shi kadai zai zauna shi kadai ne mai zama akan irin wannan sajjada wato da duma banda sauran jama'a illa li uzrin shar'iyyin sai dai idan da akwai wani uzuri na shari'a to anan ma fa yubayyinuhu lahum sai ya bayyana musu kada ku ga in na zo ina zama a kan wannan abin a a dalilin kaza kaza ne uzuri ne na shari'a amma da mu da ku duk ɗaya ne ma'ana kaga wannan yana kora girman kai ga baki ɗaya tsakanin al'umma na'am malam ya ce wala yansa fabla muallimihi sannan shi kuma wannan malami din kada ya manta da falalan nan na malaminsa walau balagal gaya ko da ya isa matuƙa wajen malanta kada ya manta da mafarinsa eh domin malami yakan iya zuwa har ya wuce malaminsa a ilimi to amma wannan da ya soma karantar da kai to kada ka manta da shi kan cewa ya baka ilimi wanda da shi ne kai kuma ka ɗora wancan ɗin mun gane ko can cikin farkon littafin mai mukama yana cewa walau qabla ma bakaha bakaitu subabatan bi su'uda shafaitin nafsa qabla tanaddumi walakin bakat fa hayyij liyal buka bukaha fa qultu al fadl lil mutaqaddimi dole ka bada falala ga waɗanda suka gabata akai to kada ga kamar yadda muka ce malami yakan zo har ya wuce malamin sa ilimi to amma kuma kada ya manta wannan ɗin shi ya so ma nuna masa alifin ba'un ba zai gushe ba yana kiran shi da sunan wannan suna na malaminsa ne wannan domin ya koyar da shi ai daga nan ya so ma ilimi ɗin to shi ne malam ya ce wala yan sa fabla mu'allimihi alaihi wani ba na galgaya ko da ya isa matuƙa wajen ilimi to ya sani fa a nan ya soma saboda aka girmamawa na malanta sai ya yi ma wannan mun gane ko kala shafi imamu shafi yana cewa man nasiya fabla muallimihi duk wanda ya manta da falalan nan na malamin sa to fa huwa na'imun wannan marishin arziki ne kuma ana samun haka ka karantar da kai kai sai Allah ya baka sharafi domin sharafi da bai ilimi da ba yau zaka iya samun wannan ya karantar da kai malamin ka ne ma to amma shi kuma wancan ɗalibin ya fi ka sharafi to shi kuma da ya fi ka sharafin shi wannan ɗalibin sai ya so ma nuna cewa wannan fa ba kowa ba ne wannan ba komai ba ne to kada ka yi haka ya kai bawan Allah wala ya tulbul julusa fi wasu halkihi halkati idan an zo ana zaune a cikin jama'a kada ka je ka nemi zama sai ka je wai tsakiyan jama'a nan ne za ka zauna a'a bal ya jilisu ya zauna aina waje da min hadi inda ya samu wajen zama a gefe haka nan sallallahu alaihi yake yi da girman shi da ɗaukakan shi shine annabinmu shine manzanmu amma in ya zo waje ba cewa ake yi ku matsa ku matsa ta nan ku matsa ta nan ba a zai sami ina ne inda mazaunin ya ƙare sai je zauna ta wannan waje ɗin wa ya girma alil hirafi sannan kuma ka girmama mazowa wato alhiraf sana'a domin bangare ne na ilimi yau duk wannan wannan yana da sana'a to ka girmama shi minan nasu daga cikin jama'a ka girmama shi ka girmama wannan sana'a din su ma wato suna nan fage suke bayarwa na ilimi kuma ilimi wanda shi ma za a yi amfani da shi duk wanda ka koya masa wani abu na sana'a to in dai aka ci gaba da yin wannan sana'a ana cin halal da ita kai ma kana da lada ko da baka duniya ba wai sai ilimi na addini ba duk da baki ɗaya ilimi haka yake tunda ai wannan abin da ka koyar din da shi ne mahala wannan ya ci abinci a ciki ne ya ba da zakka a ciki ne ya ba da taimako a ciki ne ya yi kaza to ladan da yake samu kai ma kana samun kamisho a wannan lada din ba tare da an rage masa komai ba to ka girmama ma abota sana'a ka ga nan ma ya gwada mana cewa kar ka zauna kuma babu sana'a din wala yazari ahadan minhum illa bi tariqi shar'i kada ka yadda ka guji wani sai dai ta hanya na shari'a yau kada ka yadda ka guji kowa kowa naka ne sai dai in abin da shari'a ta zo ta ce kuma kada ka yi abota da wannan to shine za a shiga wannan waje din wai za da kala alai dalibul ilmi an dawo kan masu kan malamai da almajirai wai za da kala alai dalibul ilmi idan wani mai neman ilimi ya zo ya shigo gare shi wa huwa yaqra alhali yana karantar da talabatihi wato ɗalibansa bishai'in alima sai yana karantar da su wani abu wanda shi ɗin ya sani anna taliba lallai wannan mai neman ilimi ɗin la ya'lamuhu bai san shi ba amma shi baya cikin almajiran shi shi ma dai wani malami ne haka yau ya zo wajen shi kuma ya san abin da yake koyar ma wa'annan ɗalibai shi wancan bai san shi ba to abin da zai yi a nan fala ya bahu kada ya kunyata wannan malami da ya zo wajen shi. tunda ya san abin da yake karantar da waɗannan shi bai san shi ba, to kada ya kunyata shi wannan bako da ya zo a gaban waɗannan ɗalibai. Bita biyi ni jahiliyi lilhadiri ne ya bayyana jahilcin shi wannan wanda ya zo wajen shi lilhadiri na ga waɗannan wanda suke zaune, a aka da ya haka. Bal abin da zai yi in arada an yi fi da hu zalika, ba zai yi komai ba sai dai ya yi nufin ya fa'idantar da shi wannan wanda ya shigo ɗin ya fa'idantar da shi wannan ilimi ɗin. Yaya zai yi haka ya fa'idantar da shi wannan yuhimul jama'a sai ya sa wahani a kan su waɗannan wanda suke zaune suke ɗaukan ilimi, sai sanya musu wahani da anna ɗaliba lallai shi wanda ya shigo ɗin nan ya rufu ya san ma wannan abin. Shi ne ka girmama shi wanda ya zo ɗin ka nuna ma ya sani to shi wanda ya shigo ɗin zai samu kwanciyar hankali a wajen su kuma waɗannan ka ɓoye cewa shi wannan bai san me ake karantarwa ba sai ka nuna cewa ai ya sani wa yi ƙarruru lahu wajhal kalami kana ma mai da magana ta wajen shi haka ne ko haka ne ko kaga shi zai ce eh ko ai shi bai sani ba amma zai ce eh su kuma waɗannan da suke sauraro fa za su ɗauka shi ma ya san wannan ilimin mun gane ko haka fa ake so a zauna to ba a ɓangaren malanta ba a ɓangaren koma menene kada ka yadda ka ƙasƙantar da wanda Allah ya riga ya ɗaukake shi domin shi ɗan adam ga baki ɗayan shi Allah ya ɗaukake shi Allah ya halicce shi sannan kuma ya daidaita shi a hasanar takwim mafi kyawun daidaito laƙar kalaknar insana fi a hasanar takwim mun gane ko so da haka Allah ya girmama ɗan adam walaƙar karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri mun ɗaukaki ɗan adam ga baki ɗayan shi halitta ne wanda take mai ƙarfi mai girma mai buwaya kuma to kada ka kada ka kaskanta shi malam yace bal ina rada an fi da yuhimul jama'a bi annahu ya'rifu wa yaqarru lahu wajha bi qadri ma yantabi gurgurda abin da zai gane sun mai kullu lahu yace masa haza ma zahara li wannan shine abin da ya bayyana gare ni har ma ya tambayi wannan bakon fa hal huwa sahihun haka yake dai a karatu ko kaga ai ka girmama shi a wannan waje din mun gane ko kal mustashir lahu kamar yana neman shawaran sa ne ma ba wai zai dauke shi a mazaunin wannan shi ma dalibi ne dole ya zo nan dole ya kasance a mazaunin dalibi kamar ma kana neman shawara da shi bayan kala na idan ya ce eh na'am haka ne to kala sai ce laƙada azalta anil iskali haza haƙiƙa ka warware mana dukkanin wani mishkila ma a cikin karatun nan kaga yadda aka girmama shi wannan bako ɗin tare da cewa shi malamin ya san eh wannan wanda ya shigo bai san wannan ilimin ba amma sai aka sanya shi a martaba na wanda ya san abin da ake yi martaba na sanin wannan ilimi ɗin ya ce wala ya tulubu ba zai so ba zai nemi an yi kaddimalin fara'ib ya gabatar ya zamanto ya gabata akan wani ayi wani sallah farilla da sauransu ba a'a wa gaira da wani wannan kada ka yi gaggawan wannan kada ka yi gaggawa ka zo ka samu mutane a wajensu za a yi sallah ka ce a kai ne za ka shige gaba to waye aike ka kankan ba ko karambani kada ka yi gaggawan cewa kai ne tunda kai ka san kafin sani kai ka bari su shugabantar da kai mun gane ko ana son kyakkyawan ɗabi'a ga musulmi kada yi wannan gaggawa din wa ya wa ya tahammalu ala man yaji abi ziyarati sannan kuma ya hakuri kan wanda ya zo ziyaran shi fa yakhruju ilaihi duk wanda ya zo ya zo yana neman ka to sai ya fito ilaihi gare shi bi dalaki wajhin da sakakkiyan fuska shi ne wasa suke cewa menene shimfiɗan fuska ya fi shimfiɗan tabarma to ka fito da sakakken fuska kana fito da sakakken fuska to wanda ya zo wajenka ya samu daman da zai iya isar da abin da ya zo da shi amma ka fito a murtuke wani daga wannan wajen zai ce to wannan fa babu ba mai shiga a nan eh sai ya nemi komawa yawa to ka sake fuskan ka wa in kano min ahlil bawadi ko da a ce mutanen ƙauye ne la ya rufe ma'adin babu wanda ya san su yawa ka shigo wane sannu kai wane ne bayan kun gaisa to kai ne sunanka daga ina sai ya faɗa maka amma kai shi kai baka san shi ba ya iso ka so murtuka fuska mun gane ko wannan abu da kai na farko shine abin da zai zauna masa a cikin zuciya ya samu abin da yake nema ko bai samu abin da yake nema baka sani ba ma'ana alheri ya kawo maka mun gane ko to kowa ka bayyana masa wato soyayya wala yad'u ala ahadin kada yayi kada yayi addu'a akan wani idza zalamahu idan ya zalunce shi yau sai aka zalunce ka to kada ka yi addu'a akan wanda ya zalunce ka a'a bal yad'u lahu kai addu'a a gare shi kada ka yi addu'a akan shi ya zalunce ka ko sai kuma ka ce ya Allah ka aiko masa da masifa kaza ya Allah ka ai a'a ya kai masa addu'a na alkhairi an ya gafira Allah lahu kai masa addu'a Allah ya gafarta mishi wai za ta kasama shirafawu inda hu layan tasiru adin idan yau kuma ga masu wanda suke manya suna husumiya a tsakaninsu amma wannan faɗan na manya ne to layan layan tasiru li ahadin minhu kada ya ce bari na je ni ina bangaren wani a'a yatlubu sulha minhum lil ghayr abinda zaka yi a wajen ka nemi su yi sulhu kawai kada ka nuna cewa a kai kana bangaren wannan ko kana bangaren wancan ba a yin haka wa yasbiru yayi haƙuri ala iwaji utaba'ihi akan karkatan mabiyan shi shi ga inda ake so abu su kuma ga inda suke so su yi to yayi haƙuri akan wannan jarrabawan shi kenan yau kana shugabanci kai ga abin da kake so a yi mabiyanka kuma ga abin da suke so su yi to in dai wannan abin da suke so su yi ba wai ya saba ma shari'a bane babu laifi ka bi ta ɓangaren su shi yasa ai wa shawirhum fil amri amma bai za a zamta fa tawakkal ala Allah haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi shawaran sa cikin al'amari amma in ka miƙe za ka yi abu kai azama to wannan ka dogara ga Allah kawai ka yi gaba gadi to in dai muddin abin da suke neman ka yin nan ba ya saba ma addini ba ka bi ta shawaran nasu mun gane ko saboda su suke da yawa wa yazbir ala iwaji taba'ihi hakan nan yazbir yayi hakuri ala iwaji zawjatihi akan karkatar matan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace matan nan ku bi da su a hankali a hankali saboda menene su an halicce su ne daga daga daga ƙashin haƙarƙari wanda ya fi tankwara daga nan aka halicci mace in ko ka tafi kace wai sai ta yi sande e ɗinka ya kasance e ɗinta a'a ɗinka ya kasance shi ne a'a a wajenta, to za ka karya wannan ƙashin. Karya wannan ƙashin ko shi ne saki zai zo wannan waje. Saboda haka ku tafi da matan nan a hankali a hankali. To haka nan ka samu wato ka yi haƙuri a kan karkacewan mata ɗin, wa kadimi da kuma ba mai maka hidima, yaronka ne, shi ne mai maka hidima, kai kake ciyar da shi, amma kullum kai in kai nan shi sai ya yi nan. to wannan haƙurin da za ka yi shine cin jarraba wanda Allah ya ɗora maka. Ka yi haƙuri a kan wannan, ka yi haƙuri a kan mabiyanka, matanka da masu maka hidima fi nushuziha wajen ƙin mata ɗin gare ka, wa ibaƙihi da kuma ƙin wannan masu maka hidima wa hukukihi da kuma saba maka shi ne maka hidima da mai bankan da saba wanda da za su yi kai hakuri akan wannan wa ya kace da abin da ake nema ka zaman to tsaka tsaki fi ma'ashiratin nasu wajen zamantakewa da mutane kada ka zama very loose kowane shara aka ebo ta ina za a juye sai a kanka ka zama bola kuma kada ka zama mai tsauri ta inda ba za a iya maris kanka ba shine wa yaksudu ka zamanto wato matsakaici wa yaktasidu fi fi fi ma'asharatin nas wajen wajen ma'ashara wato zamantakewa da mutane bila inkibabin wal inkibabi ba tare da nuna girma ba ba tare kuma da nuna kaskanta ba wa kana shafi imam shafi yake cewa al inbisatu ka kasance wai kai ka shimfiɗa a ƙasa kowa ya taka ya wuce wannan majallatin lissuyi abin abin abin da yake kawo mummunan abu ne a gare ka wal qurana da kuma ma wanda suke zaune da kai duk za a rena ka ga baki daya mun gane ko wal inqibabu kuma fa nuna girman kai da nuna isa anhum akan jama'a to maksabatil lil firaqi abin kana kana wato aikata abin da zai kawo rarrabuwa a tsakaninku ne saboda me za ka yi gabas su kuma su yi yamma in an yamma kai kuma ka koma gabar haka za a yi ta tafiya to babu yanda ba ranan da za a haɗu fa kun bainal munqabidi wal munbasati ka kasance tsakanin mai kamewa da mai sakewa mun gane ko wabtaji baina zalika sabila ka bida a tsakanin wannan da wancan sai kuma suka nemi hanya wanda take ta tsakiya khairul umuri awsatuha fiyayyan al'amari shi wanda zaka dauki tsaka tsakiya akai kada ya kasance mai tauri sosai kada kuma kasance mai sanyi sosai. Yawwa, wa an shaɗa babun shashin malamai sun yi wannan waƙa suka ce annasu da'un da finin ladawa alahum al'aqlu qad hara fihim fa huwa min fa huwa min zahilu yace almar'u kaga dai annasu kaga mutane ga baki ɗayan su da'un duka cuta ne da finin mai zurfin gaske wanda ladawa alahum baka da maganin da zaka ce yau ka gama da ɗan adam baka da shi ka ce yau kai kan ka gama da ɗan adam babu in kai fito ta nan zai fito ta can in ka fito ta can zai fito ta can mun gane ko yace al'aqlu kaga hankali ko kada harafihim fa huwa munzahilu ya ɗara ma komai fa huwa munzahilu shine wanda yake sama mun gane to sai ka kasance a wannan lokaci kai sai ka kasance mai hankali yace in ji'ta munbasitan summita mushiratan aw kunta munqabiban qalu bihi saqalu in ka zo musu munbasitan komai naka a banza to summita musakharatin musakharatin sai su ce kai wannan kamfa shi kan an hore an hore shi ga kowa kowa zai taka ya wuce kowa zai zo ya iba ya tafi wa in aukunta munqadiban in ko ka kasance mai kamewa mai tauri wanda ba iya isa gare shi kalu bi sakalin sai kai wannan tsaurin sa yayi yawa can in kai in ka in ka zamanto mai sanyi to kowa ya taka ya wuce in ka kasance kuma mai tsauri sai kai wannan tsaurin sa yayi yawa wa in tijami'ahum qalu bihi dama'un wa in tijanibahum qalu bihi malalu idan kace to shikenan bari mu shiga cikin jama'a komai ma ayi da mu qalu bihi dama'un sai wannan akwai abin da yake nema a cikin mu ba lafiya ba kai jama'a sai wannan akwai wani kwaɗayin da yake nema a cikin mu ku yi a hankali da shi mun gane ko ya ce wa in tijanibahum qalu bihi malalu in ko ka nisance su ci kai wannan ya faye kosawa in ga shi baya shiga cikin jama'a baya kaza baya kaza wa in tahuru alquhu biman qasatin wa in tazhada qalu zuhudahu alhailu to wa in tahuru wa in tahuru alquhu biman qasatin haka in ka kauce musu to sai su soma jifanka biman kasatin sai kai wannan ma fa hankali bai ishe shi ba sai su kawo wani aibi su jona maka a wannan waje din wa in tazhadu qalu zuduhu alhayl in ko kace kai kana yin wannan domin gudun duniya ne to qalu sai su ce zahadahu alhayl wato alhayl nan shine dimauta har ya sa shi ya zautu To, wa kulle hazihi dukkanin waɗannan abin da malam ya lissafo, ya ce Mustapha datin an samu fa'idansu an gansu ne min akhlaƙin nabi daga ɗabi'un nan na annabi sallallahu Alaihi wasallam. To, haka ake so a zauna da jama'a shine hanya na salihai. Mun gane ko? Kuma za mu tsaya a nan wannan babin ma ya ƙare. insha Allah za mu ɗora sati mai zuwa daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka dace ya Allah ka ba mu lada a kai inda muka yi kuskure ya Allah ka gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu alaihi karim اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين